والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوك أنا وتا شا شدني وشابير na musulunci wani shi zai nake fara faɗa aiko sha shida to sha shida da kuna tsammanin zan fara faɗin na na boko ne sha shida ga watan almuharram ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da goma sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da da da da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara idan ba manta ba a satin da ya wuce ina jin mun tsaya ne a bayanai da muke yi dangane da ni'imomi da Allah madaukin sarki ya yi wa banu isra'ila wanda Allah ya ta irgo su ya ta lissafo su wadda ba mu gama magana a kansu ba yau ma karatu mu ma duka za mu yi ne akan waɗannan ni'imomi ɗin da kuma taurarewa da taurin kai da banu isra'ila a suka yi wa annabi musa alaihi salatu wassalam wannan shine abin da za mu karanta yau da sakamakon da allah madaukin sarki ya yi musu to ina jin mun tsaya ne a aya ta arba'in da takwas wanda yau za mu tashi wa izna jainakum min ali fir'aun haka ne ko to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم
bayan Allah madaukin sarki ya ce ya bani Isra'ila kuru ni'amati allati an'amtu alaikum ya ku banu Isra'il ku tsare ni'imomin da muka yi akan ku kuma muka fifi sauran talikai na zamaninku ku ji tsoron wata rana da take fuskantar ku wanda wannan rana wata rai ba ta tsarewa ‘yar uwarta wata azaba ko wata musiba da Allah ya niyyar afka mata rana ce da Allah baya karɓar ceton wani akan wanda yake ba musulmi ba bai imani ba sannan kuma babu karɓar wani canji shine adal wala yu'khadu minha adlun wala hum yunsarun azzalimai Allah ba zai taimaka musu ba ba sa cikin waɗanda za a gazawa sai Allah ya ci gaba da ambaton ni'imominsa har yanzu akan su banu Isra'il ana faɗin waɗannan ni'imomi ne dan ku dan ku fahimci Allah ya musu ni'ima kuma ku ji butulcin da za su yi wa Allah nan gaba kaɗan wa idna jainakum min ali fir'auna ku tuna yayin da ku da kakanninku muka tseratar da ku daga fir'auna wa atba'ihi wa ahli dinihi da mabiyansa da waɗanda suke kan addininsa wasu malamai suka ce sunan fir'auna shine al-walid mus'ab bin rayyan walid mus'ab bin rayyan dan kalmar fir'auna ai ba suna bane sunan mai mulkin wannan ƙasa ne akwai fara'ina da yawa wannan fir'auna annabi Musa shine al-Walid Musa ibn Rayyan kamar yadda Imam al-Bagawi ya faɗa cikin tafsirinsa idan an ce fir'auna ana nufin wato wanda yake mulkan wato wannan a ƙasa ta Masar kamar yadda ake cewa Fafaroma ko ai kaga Fafaroma ba wai sunan mutum bane sunan kujeran ne to wannan shine yayin da muka kubutar da ku daga wato shi fir'aun wanda ya yi tsawon shekaru malamai suka ce an yi wa fir'auna wato tsawon shekaru sai da ya shekara wajen ɗari hudu yana tsawon rayuwa shekara 400 yana fasadi yana barna ya sumo na kum su al'azab ku tuna yadda fir'auna yake wato ɗanɗana muku azaba mummunar azaba ya sumuna kum ayyukallifuna kum wa yuziquna kum suna kallafa muku kuma suna ɗanɗana muku su al'azabi ai ashaddal azabi wa aswa'ahu azaba mai tsanani da tafi kowace kuma muni fir'auna ya maida mabiyansa bayi yana azabtar da su yana bautar da su wasu ya sa su gini aikinsu kawai a rayuwarsu su sai mai gini ba wai dai yana da buƙatar ginin ba wasu kuma ya sa su noma aikinsu kawai noma wasu kuma shuka wasu kuma ya sa su tono a kawai sai zai ce a- a tone wannan dajin gabaki ɗaya a tara ƙasar wasu kuma ya sa su su yi ta faskara dutse ya samu babban dutse ce sai an tsara shi an nike shi daga daga shine ya sumu na kumsu al'azab wani daga cikin malaman tafsiri imam wahab yake cewa kanu asnafan fi a'mali fir'aun su banu isra'ila fir'auna ya raba su sinfi sinfi wajen yi musu aiki wajen yi masa aiki wasu kawai katanga yake sa su yi ta ginawa sai ce a gina mai katanga mai tsawo me za ka yi da tafi abin da zai isa tsabar mulki kawai saboda ba su da abin da za su ne ba za su bauta Allah ba ai kaga dole su bauta wa wani Allah wasu kuma dutse yake sawa su tona fa ba wai su sare dutsen ba a'a tono a cikin dutse malam ka duba irin wannan bala'i wasu kuma suka yi aikin suka yi aikin aka ce har hannun sai da ya kanta ya yi kanta ya fara ruwa yana ɗiwa yana zubar da ruwa amma duk da haka fir'auna bai tausaya musu ba bai agaza musu ba cewa yake kowa sai ya je ya yi aikinsa wasu kuma sai sa su dakon dutse idan wasu sun fasa dutse to ku kuma ku ta dako ku ta ɗauka kuna kaiwa wuri kaza a ta tarawa idan ka je masar a yanzu har a yanzu akwai gidan mulkin fir'auna yana nan yanda ya bautar da ɗan adam wato wurin da shi na ɗaya ba za ka shige shi a tsaye ba wuri ne mai tsawo kuma dutse ne fadar tasa sai ya yi ta sai ka shiga a sun za ka shiga haka kana tafiya kana a ruku'i za ka shiga kuma ba gurin mutum biyu bane mutum ɗaya ne ba da fir'auna kenan za ka shige ta a ruku'i kana tafiya kana tafiya kana tafiya can idan ka gaji sai ai wani guri an fashe shi sama sai ka miƙe sai ka tsaya sai ka huta sannan in- kafin ka ƙarisa sannan ka daɗa sun koya ka ci tafiya ka ci tafiya ka ci tafiya sai ka miƙe kuma do an fashe wani guri ba kai ta ka miƙe ba sai ka je gurin da aka yi shi don ka miƙe din haka za ka yi ta tafiya sai ka je fadar tasa fadar tasa a cikin duhu ne kamar ka ce subhanallah me zan ce ma ne wato guri ne aka fafake cikin ƙasa kuma mai tsawo kuma da matakala to a nan gurin aka fafake wannan wurin to ga ga wurin da yake zama ɗin har yanzu wuri yana nan. gidan tarihi a nan masar idan kana son shiga in ka shirya to sai sai ka bada kuɗi sai ka shiga kalle gari duk wannan abubuwan mutane ne suka yi masa malam wasu sa su yi suke suke ta suke ta suke ta kona bulo irin ina irin bulo din nan wanda ake kona shi to su tun a lokacin sama ana yi su kuma aikin su kawai sai in an kwaba kasa an an yi bulo sai ce ku kuma ku je ku ta konawa wasu ya sa su suka zamanto kafintoci wasu kuma suka zamanto makera masu rauni a cikinsu waɗanda ba sa iya yin wani aiki sai ya ɗora musu haraji ce ku je ku yi aikin da duk za ku yi a gari sai kun kawo mana kuɗi duk wanda rana ta faɗi bai kawo kuɗin da yake bayarwa ba wannan gariba da aka ɗora masa ya bayar ba in dai har rana ta faɗi bai- bai- bai bai- bai kawo ba to sai a ɗauki hannunsa sai a ɗaure a wuyansa haka a rike ma hannunka sai a daure ma a wuyanka hannayenka duka haka a haka za ka kwana a haka za ka yi ne ukubar da za a yi ma kenan wannan fa ba a faɗin cikin su masu rauni kenan wanda ba su da hali ba su da iko mata kuma ka san me yasa mata saƙa da waƙa sai yasa su zo su taiwa mutane waƙa kuna aiki mata suna yi muku waƙa to wannan shine ya sumo na kumsu al'azab to wannan ma bai isa ba yuzabbihu na abu na'akum yana yana yayyanka ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum amma ƴaƴanku mata kuma sai ya bar su a raye shine yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim lalle wannan wata jarrabawa ce daga ubangijinku jarrabawa mai girma ko ubangijinku mai girma ko bala'i mai girma tunda ya ce azimu dan da wannan azim din yana kan rabbikum ne to to da zai zama azimi ne azimi ne min rabbikum azimi inda azim din sifar rabb ne ya kamata ya zamanto majruri ne ko idan kullu yace wa fi zalikum bala'un ko min rabbikum azimun kaga wa fi zalikum bala'un azimun min rabbikum ke wannan bala'i ne ma'ana wato jarrabawa ce daga ubangiji ku jarrabawa mai girman gaske wato abin da ya faru shine ya shi fir'auna a zamaninsa ya yi mafarki da ya mafarki sai ya ga ga wata wuta ta fuskanto fadarsa kuma ta kewaye garin masar gaba ɗaya tana nema ta cinye masa fadarsa wuta iya ganinka ta zo tana ci tana ci kai har sai da ta kai ta halakar da mutane da yawa kuma ga fadarsa ta zo ita ma wannan wutan za ta cinye ta to yana da bokaye irin nasa washe gari sai ya je tambaye su ya kira su ya ce gashi gashi na ga wata wuta ta taso kuma ta fito ne daga baitul maqdis sannan ta kewaye wannan garin ga kuma fada ta wutan nan tana cinye ta ta halakar da mutane da yawa sai malaman suka ce da shi akwai wani mutum ne da zai zo a wannan zamanin naka karewar mulkinka yana hannunsa halakar ka kai kanka yana hannunsa kuma za a haife shi ne a cikin banu isra'ila ɗin nan yaro ne matashi zai zo zai yi jidali da kai duk girman mulkinka duk matsayinka wannan shi ne abin da zai faru firawun ya ce ya zai suka ce ka duba dai ka gaya za ka yi amma dai wannan abin lalle zai faru sai ce to abin da za a yi shi ne tun da namiji ne daga yau dukkan macen da ta tsuguna ta haifi ɗa namiji a yanka shi duk namiji inda ya haife shi a yanka shi idan an haifi mace sai a bata masu riwaya suka ce fir'auna a wannan lokacin ya kashe mutum mutum ya kai mutum dubu goma sha biyu ɗan adam jirajirai waɗanda ya kashe yana neman annabi musa salam a wata riwayar cewa aka ya kashe mutum mutum sun kai dubu casa'in duk jirajirai ta halakarwa aka yi ta yankawa dattawan banu isra'ila suka ga ana ta kashe aya ana ta kashe aya kuma sun tsufa ya zo musu ga kuma aiki bauta da fir'auna yake san su sai suka ce da shi a gaskiya wannan kashe-kashen da kake zai jawo matsala saboda mu tsufa ya zo mana kuma mutuwa za ta zo ta ɗauke mu yau da a ce kana bari ‘ya'yan nan to za su zo su gaje mu su ci gaba da yi maka hidima ba su ce kai ma za ka mutu ba dan ba su yi ta su gaya masa wannan ba sai 'ya'yanmu da jikokinmu su ci gaba da yi maka hidima da haka muna baka shawara dai ka ƙara tunani akan wannan kashe-kashen da kake sai fir'auna yake cewa to abinda za a yi zan raba biyu wannan shekarar idan an haifi 'ya'ya maza a bar su wata shekarar kuma a kashe Allah da hikima irin tasa shekarar da ya fara barin cewa kada a kashe su din sai Allah ya jeho annabi Haruna a wannan lokacin sai annabi Haruna sai ya duro cikin waɗanda ba a kashewa annabi Haruna dan uwan annabi Musa kun san dama ya girma annabi Musa alayhi salatu wassalam dan uwansa ne cikin su daya shekara mai zuwa kuma da ake kashe mutanen sai Allah ya kawo annabi Musa alaihi salam ka duba jarabawar ubangiji shi wanda ake yin abin dan shi ya zo kuma a lokacin da ake abin da to yayin da mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ta haife shi sai ta tunani ya za a yi sai Allah ya sanya mata wani ilhama cewa ta ɗauki wannan yaron tana haifansa ta samu akwati ta sa shi a cikin wannan akwati ta masa shimfiɗa ta rufe shi ta ɗauke ta jefa shi a kogin nan na nilu ta sake shi kawai ya tafi ruwa ya kaɗa shi ruwan in ya kaɗa shi watakila zai kai shi wani gurin Allah zai kaddara watakila masu su na kifi ko masu kwale-kwale ko matafiya su tsince shi ko kuma ruwan nan ya ɗauke shi a cikin dattin da ruwa yake ɗauka na kumfa da itatuwa ya hau wannan abin ya tafi wani guri aje a yi tsintuwa duk wanda ya ga akwati ne ai zai ce abin tsintuwa ne shi ne yadda Allah ya ba da labarin cikin asas وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أما ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتله عسى an yanfa na auna takhidahu walada Allah ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi shayar da danki amma fa idan khifti alai in kina jin tsoron wata ila za a kama a yanka miki da falqihi fil yam ki je ki jefa cikin kogi wala takhafi wala tazani babu jin tsoro babu fargaba karki bakin ciki inna raddu ilaik za mu dawo miki da shi wa ja'iluhu min al-mursalin kuma za mu sanya cikin ma manzanni ma hakan ku aka yi ta dauke shi umarnin Allah ta jefa shi sai iyalan gidan fir'auna suka tsince shi a wata riwayar malamai suke cewa fir'auna ya hau kan fadarsa daman fadarsa aka ce daga ita sai ruwa ba wani gida da yake gaban fir'auna ruwa yake gani yana zaune yana kan fada yana mulki sai ya hango ruwa ya tafo da wani akwati yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai ya ce da ma'aikata a je a ɗauko masa wancan akwatin mai ke ciki bai san ba akwatin daga garin sa yake shine Allah ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana to shine Allah ya faɗa a can yayin da aka ɗauko shi kenan wa asbaha fuadu ummi musa fariga إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وهرمنا عليه المراضي من قبل وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تكر عينها ولا تحزن alama anna wa'ada Allah haqqun da yake inna raddu ilayk dan ta san cewa anna wa'ada Allah haqq walakin aktharuhum la ya'lamun walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi al-muhsinin ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوي فوكزه موسى يا مثلا فشي فقضى عليه يكشش yace hada min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin yace kuma qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la innahu huwal ghafurur rahim qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin sai Allah ce fa kharaja minha khaifan yataraqqab fa idha fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu musa innaka la ghawiyun mubin فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملائكة يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين إن شاء الله إذا مجد تفسير sojin kasar saboda in mun shiga wannan kisa kuma bakara ba za mu yi ta ba yau amma dai kun fahimci abin da nake so in ce da ku annabi Musa ga yadda Allah madaukin sarki ya kawo shi daman dan gwagwarmaya ya kamata ya fito a lokacin gwagwarmaya kuma Allah ya jefo shi lokacin gwagwarmaya kun ga yadda rayuwarsa ba ta kasance ya hau kan teku cikin ruwa sama ruwa kasa ruwa malam abun mamaki fir'aunan da yake neman annabi Musa ya kashe sai Allah ya kaddara shi zai ciyar da fir'auna a lokacin banu Isra'ila fa idan ana magana akan annabi Musa fa lokacin tun yana yaro cewa yake Musan fir'auna saboda cewa yayi matarsa tace da shi fir'auna karka kashe shi wannan yaron ka kawo shi mu dauke shi yaro kikkiawa da shi asa an yawa da auna takhidahu walada wanda mu dauke shi zai mana amfani ko mulke shi yaro a wata riwayar Fir'aun ya ce ni dai ba zai min amfani ba sai dai ke miki amfani amma tunda kina so shi ki dauke shi aka ce ana nan ana nan su ciyar da shi su ba shi abinci tun yana yaro ya fara zuwa yana fugagge mun Fir'auna yana yana fuzgewa yana ga tun yana yaro karami san min kalbaka ya kula kenan ba wa karanka abinci ya ci ya koshi wata ran kuma ya zo ya cinye ka fir'auna ya bawa annabi Musa abinci a gidan annabi fir'auna fa annabi Musa gidan fir'auna ya girma fa a gidan fir'auna ya yaranta sai ya girma ya zama babba kuma ya fito gogol maya suka fara gwabzawa da shi da annabi da shi da da shi da fir'auna din eh a wane mutum wake magana wala ai shi sa wato lamarin ubangiji malam ka sallama wa lamarin Allah duk dabararka duk wayanka abinda Allah ya riga ya rubuta zai faru sai ya faru shi sa zaman lafiyanka kawai ka bi Allah saboda baka dabara abinda zaka danne ka boye ta nan sai ga Allah ya da shi ta can to shine kawai musulmi shi yafi kowa jin daɗin rayuwa wallahi Allah ka kara mana iman shine yuzabbihu abna'akum wa yastahi nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim lalle wannan jarrabawa ne daga ubangijin ku kuma jarrabawa mai girma wa nablukum bishari wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un Allah ce muna jarraban ku da sharri muna kuma jarraban ku da alkhairi dan mu gwada ku amma ku sani gare mu kuke komawa gaba daya to kun ji wannan abin da ya faru ko yanzu wannan fir'auna yana halakar da su ya yanka su ya kakkashe su ya azabtar da su amma Allah ya kubutar da banu Isra'ila daga wannan bala'i na fir'auna to sai me ya faru kuma nan gaba وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون نعم نعم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون sai Allah ya ce wa in faraqana bikum al-bahr ku tuna ya ku banu Isra'ila cikin ni'imomin da kuma dole yi muku dai har yanzu ku tuna yayin da muka fasa kogi dan ku wuce shine faraqana bikumul bahra ay faraqanahu farqan lakum muka bude muku kogi teku ne muka fashe shi muka tsage shi ya zama kwalta dan ku wuce wanda asalin gurin ba hanya bane amma saboda ni'ima da muka yi muku muka bude muku fa anjaynakum muka kubutar da ku wa aghraqana ala fir'aun muka halakar da fir'auna da shi da iyalansa wa antum tanzurun kuna gani Allah madaukin sarki ya halakar da shi fir'auna da ainihin wato iyalansa din gabaki daya wato abin da ya faru shine Allah madaukin sarki ya tsallake a nan gurin ayoyin sun tsallake abubuwan da suka faru ne da yawa saboda za a zo a yi bayanin yaya aka yi yaya aka yi har aka zo din aka kubutar da su daga wannan kogi amma abin da muke so ku fahimta a nan shine ni'imomin da da Allah ya musu yanzu kamar ka ɗauka an yi gwagwarmayar an yi ɗauki ba dafin tsakanin annabi Musa da Fir'auna duk wannan suna cikin shu'ara suna cikin a'raf suna cikin ma'ida suna cikin mai duk insha Allah ta'ala a hankali hankali idan gabas zance ta zo za mu rinka ɗaukowa ɗaya bayan ɗaya muna faɗi yanzu a nan gurin ka ɗauka an yi gwagwarmayar an gama Fir'auna ya ce a je a nemo masa annabi Musa zai halakar da shi zai kashe shi Allah madaukin sarki ya umarci annabi Musa ya tattara da shi da jama'arsa su kama hanya don su fita riwaya ta tabbata cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam a wannan lokacin ya fita da shi da jama'arsa su mutum dubu ɗari shida da ashirin mutum dubu ɗari shida da ashirin mayaƙa jarumai ba a irga ma yaro ɗan shekara ashirin saboda yarintarsa baya cikin lissafin wannan lissafin tsoho tun baya ciki matasa majiya ƙarfi waɗanda suke wannan shekarun su ne suka fita tare da shi tafiya suke yi sai fir'auna ya samu labari annabi musa ya fito shi ma fir'auna ya haɗa rundunoninsa dubban mutane ya ce su je su bi musa sai sun kamo shi yau sun yanka sun halakar da shi har sai da ta kai ga mutanen annabi Musa yayin da suka zo suna tafiya sai suka tsorata suke ce da annabi Musa inna la mudrakuna annabi Musa fa yau fa za a za a riske mu za a kama mu qala kalla inna ma'i rabbi sayahdi annabi Musa ce kalla ai lamarin ba haka yake bane lalle ubangiji na yau kam yana tare da ni kuma shine zai nuna min hanya ini falamma tara al-jam'ani قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين أتكين شعراء كده suka zo suna tafiya suna cikin tafiya ga fir'auna ya tafi ya hau kan dokinsa da shi da mabiyansa su ma a dawaki wasu suna tafi a kafa duk an yi runduna ne don aje a kama annan musa a cinye shi gabaki daya annan musa bai tsaya ba sai tinkari wannan teku har yanzu fa wannan tekun wannan kogin wannan kogin Nil ko tekun Nil yana nan fa har yanzu wanda wannan kissar ta faru ya tinkare shi wanda shine yana nan yanzu idan ka shiga cikin Masar za ga an jawo shi an suna ce da shi Baharun Nil ana ana zuwa irin yawon dauke kewa da da kallo haka da yan jiragen ruwa haka na kanana wanda yara suke shiga da manyan mutane suna shiga to harshen sa ne aka dan ɗebo sai ya tinkari wannan kogin na Nil daukin sarki sai ya bashi wani irin kwarjini kwarjinin da Allah ya bashi sai kogin nan sai tsage gida biyu kawai sai ga busasshiyar hanya tangarau saboda in ruwa ne ya ce mutanen su zo shiga ai kaga ba za su shiga ba sai suka ga hanya suka shiga suna tafiya suna tafiya suna cikin tafiya sai ga fir'auna ya zo fir'auna yana zuwa sai yana hango annabi Musa da mutanensa suna sauri a wata riwaya da Imam al-Bazawi ya kawo ta bai kawo ta da isnadi ba tana buƙatar a ingantar da ita ko kuma a ba'a fata cewa sai Allah ya turo mala'ika a doki ya je ƙarshen rundunar mutanen Fir'auna yana ta kora su cewa ku sauri ku sauri ku sauri ku shiga ku sauri ku tarar da Fir'auna ku je ku tarar da annabi Musa shi ma ya bi hanyar tsammani yake hanya ce kwalta suna tafiya suna tafiya sai da suka je tsakiya su annabi Musa kuma Allah ya fitar da su daga teku sai Allah ya ce da ruwa dawo ruwa kogi haɗe daman da ba da umarnin Allah ya buɗe ba daidai yake da can kisar annabi annabi lutu da da da wannan nuhu kai da shi da ɗansa ko wakila ya ardu bula'i ma aki kaji ko wa ya يا سماء أقلئي وغيد الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي Allah ce wakila ya ardu ya ke ƙasa ibla'i ma ake haɗiɗiyar ruwanki ba mu muka ce ki sake ruwan ba ki haɗiye ruwan wa ya sama wa akali'i ke kuma sama rike ruwan ki daina zubarwa ruwan tufa ne kenan sai ga ruwa ya kafe karkar sance ya ƙare Allah ce to da ruwa haɗe da wajen da kake da fir'auna sai ga ruwa ya rutsa da shi ma'ana hanyar halakan fir'auna kenan to a lokacin ne fir'auna da ya ga mutuwa sai ke cewa amantu billazi amanat bihi la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina na yi imani cewa lallai babu abin bautawa da cancanta da dacewa sai wannan ubangijin da banu isra'ilan annabi musa suka yi imani da shi yau na yadda wa ana minal muslimina ni ma musulmi ne Allah ce al'ana ai ko ba fassara maka ba ka san me ake nufi ma'ana sai yanzu wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya sai yanzu zaka ce kai imani ai babu magana imani yayin da mutuwa ta zo ma kuma zance ya kare yau za mu halakar da kai yanka kuma za mu kubutar da gangan jikinka liyakuna liman khalfaka aya saboda waɗanda za su biyo bayanka ya zamanto abin buga misali ne abin ibra fir'auna yanzu haka yana nan a masar yana nan a kwance ni ɗin nan na gan shi na je na gan shi da ido na har ma da sai da na ɗauki hotonsa a wayata kuma na goge abin mamaki yana nan kwarangwal malam ga ƙasa a bakin ga haƙwaran suna nan ba can gani ga farin gashi an tsufa fartuko in gaya ma ko mu zuru iyakaci na hannun da na kafa yana nan a shimfiɗe ba ma shi shi shi kaɗai ba da wasu fir'aunonin ma waɗanda suka yi mulki kafin shi ma duk su ma suna nan an same su yanzu haka idan Allah ya kai ka ko matafiyi ne kai ko wani abu ya kai ka ko ko transit ya tsaye da kai ka ka dan dan bada abin da ake bayarwa ka fita ka je ka gani yana da kyau kaga ayar ubangiji subhanallah falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya to wannan kubutar da su da Allah yayi fir'auna bai kama su ya halakar da su ba ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce fa anjaynaku muka kubutar da ku wa agharqana ala fir'aun muka kubutar da fir'auna da iyalansa wa antum tanzuruna kuna gani kiro da musu sai me faru وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة كتنا cikin ni'imomin da muka yi wa banu Isra'il mun yi wato mi'adi in an ce mi'adi mun yi alkawali kenan ku tuna yadda muka yi wa alkawali wa annabi Musa wannan malaman tafsir suke cewa yana cikin mufa'ala wasu malaman suna cewa wannan mufa'alar laysat ala babiha kamar a ce wani yayi ni ma nayi shine kamar mufa'ala mun yi kamar a ce a fakallah ko a ce a qabatil lissa da dai sauransu amma a nan abin da ake nufi ku tuna yayin da muka yi wa annabi Musa alkawali kamar yadda ya zo a kira'ar abi jafar da kuma mutanen basra gabaki daya maimakon wa izu wa adina musa dinnan sai suka karanta wa izu wa adina musa to da wannan kira'ar ake fassara wannan aya ku tuna yayin da muka yi wa annabi musa alkawali arba'ina laila kwana arba'in ko dare arba'in an ce arba'ina laila ne ba a ce arba'ina yauman ba saboda larabawa suna irga lissafin watan su ne da tafiyan wata kun gane da tafiyan wata suke lissafi shi sa aka ce arba'ina laila ba a ce arba'ina yauman ba kamar yadda wasu malaman tafsirin suka ainihin wato faɗa wannan ko ya faru ne bayan Allah ya halakar da fir'auna nan kuma annabi Musa ya dawo ya haɗu da mutanensa sai su mutanen suka ce to tun da dai haka ne ai ya kamata mu samu wani littafi da za mu rika karantawa muna bautawa ubangijinka ya kai Musa da haka ka tambayi ubangijinka ya bamu wani littafi da za mu dogara da shi da shi ne za mu rinka ɗaukar hukunci shi za ka karɓo a gurin Allah tabaraka wa ta'ala annabi Musa ya gaya wa ubangiji wannan ba wai dan Allah bai sani ba Allah ya ce da shi to shikenan ka gaya wa mutanen ka su zauna su jira ka za mu gana da kai na kwana arba'in bayan kwana arba'in din nan za ka dawo musu da littafi da shi ne za su rinka rayuwa haka din annabi Musa ya kama hanya ya tafi dan ya je ya gana da ubangiji tabaraka wa ta'ala a turi sina wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtum al-ijla min ba'dihi malam annabi Musa yana tafiya bayan sa kawai sai suka je suka dauki dan maraki suka kama bauta masa wa antum zalimun kuna kuna azzalimai mushrikai an kubutar da ku daga shirka an dawo da ku kan tauhidi kun nemi a baku littafi an tafi aje a karɓo littafin sai ga shi samiri ya zo ya yaudare su shi wannan samiri malamin su ce wani mutum ne da yake wato a garin samura suka ce shaidani ne kuma munafuki ne kamar yadda ake kawo a kisar cewa su banu isra'ila ɗin nan a lokacin da suke cakuɗe da fir'auna da shi da mutanensa da kuma annabi Musa sun ari kayan kwalliya da kayan ado in ana biki ana sanya kayan kwalliya da ado na maza da mata sai suka karɓi aro daga gurin mutanen fir'auna wanda addinin su ba ɗaya ba wanda ba mabiya annabi Musa ba to da suka karɓa ba su dawo da shi ba har lokacin da Allah madaukin sarki ya zo ya halakar da fir'auna din nan sai suka tafi da wannan kayan sai suka rasa to ya za su yi shi tunda yanzu sun zama mabiya da Musa za su yi amfani da wannan kaya na waɗancan mutane ko ko dai yaya za a yi sai ga annabi Haruna da lokacin da annabi Musa zai tafi ya bar musu dan uwansa annabi Harun yace kai Haruna ka rike min waɗannan kalorabun da su kamar yadda labari ya cikin suratu Taha ka lura da su tunda da ban kar ku manta ya roƙi Allah tabaraka ta'ala ya haɗa shi manzanci ya haɗa shi da wanda zai taimaka masa ko saboda shi annabi Musa an ce yana da wato yana da ina a bakinsa maganar sa ba ta fitowa sosai akwai nau'i na ina wasu sun faɗi sababin shine wata rana ne ya je ya ɗauki gaushin wuta a wajen jarraba shi da ake a gidan fir'auna ya sa a baki ya ƙone a ta dalilin wanda ya samu matsala a bakinsa shine yake cewa wa akhi haruna haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iyari an yusaddiquni inni akafu an yukazzibu shine Allah tabaraka ta'ala ya hada shi da annabi harun a wata aya Allah yake cewa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli sanya mu wani waziri min ahli cikin iyalai na yan uwana haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihuka kathira wa kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya musa wa laqad mananna alayka marratan ukhra kaga Allah ya karbi sakonsa kuma ya karbi addu'ar sa cewa hada shi da dan uwansa annabi harun na gaya mana wannan ne saboda kada a ce to ya ake annabi haruna yanzu to sai bashi ya bar annabi haruna ya ce to ka lura mun da mutane na zan je in gana da ubangiji tabaraka wa ta'ala a lokacin ba su da littafi ba su da wata shari'a illa kawai nasiha da gargadi da shi annabi Musa yake musu a matsayin sa na annabi kuma manzo ya musu alƙawari cewa Allah zai saukan masa da attaura bayan ya dawo shikenan ya kama hanya yana tafiya ka ya musu alƙawarin kwana 40 ne talatin kai waɗannan talatin aka ce watan zulƙida complete ɗinsa sannan kuma da kwanaki goma na watan zulhajji su ne arba'in nan ya sa bayanin ya zo a cikin surar al'araf a wa wa'adna musa salafi na lailatan wa atmamna ha bi ashirin fa tamma miqatu rabbih arba'in laila to shine ya dace da nan wa idwa adna musa 40 laila a asalin maganar ai an yi musu alkawali ne na kwana talatin sannan kuma wa atmamna ha bi ashir hikima ta ubangiji sai bai bar kwana talatin din ba sai aka kara masa goma sai ya zama arba'in shine wa atmamna ha bi ashirin fa tamma miqatu rabbih arba'ina laila to shikenan yana tafiya kafin ya dawo malam sai gashi samiri ya zo wannan kayan kwalliyar suka dauka suka dauka a ranar da haruna ya ce su dauka su sa a rami su binne shi kawai suka dauka suka binne samiri wannan munafiki shedani da yazo sai da wannan kayan kwalliya da matsafi ne sai yayi tsafi yana yin tsafi take sai ya halitta musu dan baraki malam sai ga dan sa yana kuka fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu quwwa sai ga ɗan maraƙi kawai yana kuka sai ce haza ilahukum wa ilahu musa fanafi wannan wannan shine allahnku kuma shine allan annabi musa amma ya tafi ya manta shi ne a nan yake zai je igana da shi a wani guri kwana arba'in ko kwana talatin ku zo ku bauta musu ka duba yadda shaidan yake yaudarar mutane tun da can Samiri bai yi inkarin tafiyan annabi Musa ba yace eh na san annabi Musa ya tafi ya tafi gurin waye kace ya tafi gurin ubangiji zai karbo mana at-taura sai ce ai hada ilahukum wa ilahu Musa ai wannan shine Allah naku kuma shine Allahn annabi Musa din fa nasi ya tafi ya bashi anan shine Allah ce alam yarau annahu la yukallimuhum ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين cikin arab yanzu ba sa gani su cewa wannan dan malakin ba zai musu magana ba baya magana kuma ba zai shirye da su hanya ba ittakhadhu amma shine sun mattakhasumul ijla kenan sai suka dauke shi a matsayin abun bauta wa kanu zalimin suka zamanto azzalimai shine wa antum zalimuna suka kama yi masa bauta wata riwaya malamai suka ce a nan gurin Allah ya ce wa idh wa'adna Musa 40 laylatan ko thumma takatumul ijla min ba'dihi sai nan sai kuka wato riki dan maraki bayan annabi Musa ya tafi to a nan gurin an ce kun riki dan maraki me kuka rike shi ai ittakattumuhu ilahan sai kuka rike shi ilahan abun bauta min ba'di ki bayan annabi Musa din ya riga ya tafi wa antum zalimun zaruna li anfusikum bil ma'siyah kuna zaluntar kanku da saban Allah tabaraka wa ta'ala to dukan su ne suka bautar duka ne suka bauta wa dan marakin su jama'ar da annabi Musa din ya tafi ya bari wasu malaman suka ce ba dukan su bane ba samiri dai ya bauta masa sannan kuma an samu mutum dubu takwas sun haɗu sun bauta wa shi wannan ɗan maraƙi wasu suka ce a'a duk sun bauta wa wannan ɗan maraƙin banda annabi haruna da wasu mutane guda dubu goma sha biyu annabi haruna da mutane dubu sha biyu su ne kawai ba su bauta wa wannan ɗan maraƙi ba to shine yadda annabi musa alaihi salatu wassalam ya dawo a nan ba a faɗi isar ba sai ya zo itarar da su suna bautan ɗan maraƙi malamai suka ce wai menene hikimar da ta sa ko yaya aka yi bayan an yi alkawari da su cewa za su jira a dai kusa sai kwana arba'in sai kwana talatin ya dawo sannan kuma su ci gaba da bauta tare shi amma suka kasa hakuri suka kama bautar dan maraki aka ce wai sun jira sun jira ne sai suka gaje da jira suka ce ai da an yi alkawarin talatin ne kuma sai Allah ya ƙara goma da haka a cikin wannan kwana goma fitinar ta zo ta same su ba mu shirkai a cikin wannan kwana goma wasu kuma suka ce a kuskure suka yi da suka zo irge ne mai kwan su irga kowane kwana ɗaya ɗaya sai suka rika irga yini da dare yini ɗaya dare ɗaya kaga biyu kenan ka kwana ɗaya zama kwana biyu yini ɗaya dare ɗaya kwana biyu kaga kwana hudu kenan sai suka mai da shi kwana biyu da haka idan ka haɗe wannan arba'in ɗin sun samu kwana ashirin ne kawai da ashirin tana yi suka ce kai ba zai dawo ba shi ma ka samiri ya gaya musu shi ne yadda annabi Musa ya dawo ransa a ɓace ya ga mutane suna bautan ɗan marami ya ce ya ku mutane na yaya na gani kun ɓata kun zama kuna bautan ɗan maraki sai dawo kan ɗan uwansa haruna ya kai haruna me yasa baka tsare min mutane na ba izra aitahum dallu yayin da ka ga a a a a a a sun bata afala tattabi'ani me yasa baka bi ni ba da ka gaba sun fara fandarewa suna bauta dan maraki me yasa baka bi ni kaje ka bani labari ba قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي سيتي يا كي دم وانا kada ka ga laifina shine la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si kada ka ga baki na kar ka ga bacin raina ai kada ka kada ka ji haushi na na ji tsoron in na tafi na bi ka za ka je ka zarge ni ka ce farraqta baina bani isra'ila ka kawo min rabuwar kai tsakanin bani isra'ila na tafi na barka da mutane na ka kawo min rabuwar kai shi sa na barka ka zo ka gani da idan ka abin da mutanen ka suke yi yace kuma ba ni na batar da su ba samiri ne ya batar da su fa azallahu samiri فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضبي فأخلفتهم موئدي كي كيكو yace ya ku mutane na yayin da annabi Musa ya dawo yana cikin bakin ciki da damuwa da bacin rai yace yanzu ya ku mutane na lokaci ne ya muku tsawo kuka kasa hakuri kuka saba wannan alkawarin me yasa kuka yi min haka fa bada wuya a tabirun sai suka zo suna ta bada hanzari ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne a nan din za mu tsaya akwai abubuwan da suka faru da yawa bayan wannan din to amma ba kissar muke so mu ce ba abinda muke so mu faɗa a nan ku sani cewa kun ga Allah ya kubutar da su daga kamun fir'auna ko amma ku duba sakamakon da banu Isra'ila suka zo suka yi wa annabi Musa waɗannan ba su ne Yahudun nan da ake magana fa ku ji asalin Yahudawan kenan fa waɗanda suka fara fandare wa annabi Musa alaihi salatu wassalam ku duba ibar da Allah ya musu suka zo suka yi wannan annabi Musa ya ta kokarin tattara su igyara su to shine Allah tabaraka wata'ala ya ce me kuma a gaba bayan yanzu ka ai sun yi laifi ko to bari mu ji me ya faru sai ce ne ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم sannan muka yi muku afuwa ai mahauna zunubakum muka yafe muku zunubanku min ba'di zalika bayan wannan min ba'di ibadatikum al-ijl bayan kun bautawa dan maraki la'allakum tashkurun dan ku yi wa Allah godiya ai likai tashkuru afwi ankum wa sani'i ilaikum dan ku gode wa afuwar da nayi muku da kuma aikin da na muku na mutunci in ji Allah tabaraka wa ta'ala ai fa amma bi ni'mati rabbika wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith shine abin da ake nufi kenan la'allakum tashkurun dan ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala to amma bari mu ji wata ni'imar da Allah ya musu kuma me ya faru
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم
To, da ba an tafi a karɓo littafi ba? To yanzu an karɓo littafin an zo. Ku tuna yayin da Allah tabaraka wa ta'ala yanzu an yafe musu sun dawo sai Yanzu suna tare da annabi Musa sun dawo an yafe musu. Wa idh atayna Musa al-kitaba ku tuna yayin da muka bawa annabi Musa al-kitaba wal furqan malamai suka ce wannan alkitab na farko shine at-taura wal furqana din sifan alkitaba ne shi ya zamanto wal furqana ba wai alkitab daban kuma alfurqan din daban ba kun gane wa id ataina musa alkitab alladhi yufarriqu bainal al al al al wal batil yayin da muka ba wa annabi Musa littafin da ke sifar littafin yana bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya shine ma'anan wal furqan din malamai suka ce wannan wawan din suka ce dai an kawo ta ne wasu kan ce da ita za'ida wato an kawo ta ne dai dan cikon zance amma su malaman suna cewa bai kamata a ce a cikin alqur'ani akwai wani abu za'id ba an gane ko ma'ana dai ba ta canja ma'ana ba ta nuna cewa wannan alkitab din ba shine alfurqan din ba wa in kana wasu malaman tafsirin sun faɗi wata magana wanda ba wannan ba mun yi masa haka ne la'allakum tahtadun dan ku samu shiriya wato da wannan littafi da Allah ya bawa annabi Musa alaihi salam wanda shine at-taura to bari mu ji me ya faru
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم no إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم no ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Allah ya bada littafi ga annabi Musa alaihi salam ya kawo wa mutanensa banu Isra'ila dan su shirya daidai ke da faɗin sa madaukin sarki wa laqad atina Musa alkitaba min ba'di ma ahlakna al-uruna al-ula basaira lin-nas kaga wato ba'di ma ahlakna al-uruna al-ula bayan mun harak halakar da wasu karnoni na farko basaira lin-nas wannan littafin zai zamanto mai bayani ne kuma mai haskakawa ne ga mutane wa idh qala Musa liqaumihi ku tuna yayin da annabi Musa yake ce wa mutanensa ya qaumi innakum zalamtum anfusakum ya ku mutane na ku tuna fa cewa kun zalunci kawo kanku bittikhadikumul ijla yayin da kuka ɗauki ɗan maraƙi a matsayin Allah ai bittikhadikumul ijla ilahan ta'budunahu yayin da kuka ɗauki ɗan maraƙi ya zamanto Allah abun bauta fatubu ila bari'ikum to ku tuba fa zuwa ga ubangijinku ai farji'u ila bari'ikum ai ila khaliqikum ku koma zuwa ga mahalicinku shine Allah tabaraka wa ta'ala to a nan gurin yace fatubu ila bari'ikum to kamar akwai wani abu mahzuf kamar sun ce to kaifa da tubu kenan yaya za mu yi mu tuba din tuban nasu Allah madaukin sarki anan ya bada labarin cewa ya karbi tuban kafin a gaya mana ya suka yi suka tuba wani na cikin wato gwarewa ta alkur'ani a fara baka dan hankalin kai kwanta cewa an fa yafe musu amma ba a gaya maka yaya suka yi wajen tuban ba dan ba a yafe ma ba sai ka tuba ina fata ana fahimta to a nan gurin ya zo yana ce da su kamar ya ku mutane na kar ku manta kun yi bautan dan baraki kun mai da shi Allah alhalin ba shine Allah abin bauta ba ta haka ina gaya muku ku tuba ila bari'ikum bari'ikum ai khaliqikum zuwa mahalicinku to sai suka ce yaya za mu yi mutuba to shine sai ce da su faqtulu anfusakum ay li yaqtula al bari'a minkum al mujrim ku je ku ta kashe kawo kanku wanda bai yi komai ba ya je ya kashe wanda ya barna salihan bayi a cikin ku su je su ɗauki makami su sassare waɗanda suka yi barnan nan a can da zalikum wannan kashe-kashen da za ku yi khairun lakum shi ya fi alkhairi gare ku inda bari'ikum a wajen mahaliccinku anai musa yana gaya musu wannan abin duk sai suka yi tagumi kowa ya zauna da shi wuce kuma ya riga ya rufe zance ce yin haka shi ya fi alkhairi gare ku a nan gudun kafin in ce komai ka duba ni'imar da Allah ya wa al'umma annabi wajen tuba waɗannan mutanen tuban da za su yi aka ce su kashe kansu kwatanta yau mu ne in muka yi laifi aka ce laifin shi ne mu je mu kashe kawo kanmu wannan shi ne shar'u man qabla da laifin shar'an lana ke a nan gurin kan ba tawili dole ka yadda shar'u man qabla na ba namu bane shari'a wanda suka gabace mu ba namu bane malam da cikin shari'ar mutane suka gabata idan da najasa za ta taba hannunka nan gurin adam bawali ko bayan gida zai taba nan gurin to abin da za a ce dai a samu wuka a yanke wurin ba magana a kan ruwa ruwa a ina ai inda da najasa ta taba gurin zai ya kare ai an ga an ga tsantsani da amma yanzu ka da zaka shiga masayi ma kai birgi ma ka fito kana zuwa da ka shiga shaya ta girgije da kinka da sai ya kare shari'ar annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam Allah mun gode gode maka Allah mun gode ma alhamdulillah alhamdulillah fa qutulu anfusakum ku je ku kashe kawo kawo Ali ibn Abi Talib ya ruwaito cewa kana adadin qatla 70 alfan hakan ku aka yi adadin waɗanda aka kashe a wannan lokacin mutum dubu saba'in amma fashar da zalika ala Musa wannan din ya tsananta kuma ga annabi Musa shi ya kawo maganar kuma abin ya ga gaskiya kai an kashe mutane da yawa shine Allah tabaraka ta'ala ya mai wahayi yace amma yurzika an udkhila alqatila wal maktula aljanna yanzu bai kayatar da kai ba ya kai annabi Musa a ranar tashi alkiyama in shigar maka da wanda aka kashe da wanda yake son sa su aljanna saboda umarni ya tafi ai bayina ne yanzu bai ishe ka ba bai yi maka ba a ce in shigar da su gaba ɗaya gidan aljanna da ya kayatar da kai ba ai abin da zan yi musu kenan fa kana man qutila minhum shahida duk wanda aka kashe shi a wannan lokacin ya zamanto ya yi mutuwa ta shahada kenan wa man baqiya wanda ko mukaffirun an zunubahu an yafe mai zunubin sa wanda aka yi ta kashe kashen har aka zo aka dakatar ba a je kansa ba to shi kuma an yafe masa ko kuma waɗanda suka yi kashe kashen su kuma an yafe musu ba su laifi fataba alaikum sai Allah madaukin sarki ya karbi tubanku ai fa fa'altum ma umirtum bihi kuka aikata abin da aka umarce ku da shi fataba alaikum ay fatajawaza ankum Allah ya kauda kai ya rabu da ku innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah shine mai karban tuba in an ce at-tawwab ana nufin qabilu tawbi kenan qabilu tawbi shadidil iqabi bil qawl an gane ku at-tawwab qabilu tawb Allah shine mai karban tuba ar-rahim kuma Allah mai jin kai ne ga halittansa gabaki daya yanzu a nan gurin kun gare wata ni'imar da Allah ya musu ko to a nan gudun za ka yi tambaya ka ce wuto ya aka yi haka banu isra'ila dalilin da ya sa Allah ya musu wannan hukuncin yayin da duk kai taurin kai wa ubangiji to Allah zai rinka yi maka sakayya ne shi ma ta irin yadda kake taurin kai din mutane ne masu taurin kai aka ce duk annabawan Allah gabaki daya babu annabin da ya sha wahala jama'arsa suka wahal da shi irin annabi Musa da banu isra'ila bari ku ji abin da ya faru sai me
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله نعم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون
Allah madaukin sarki wahayi wa annabi Musa cewa ya zaɓi wasu mutane cikin banu Isra'ila ya ɗauke su cikin salihai mutane na kirki na gari su tafi su bi shi su je su yi wa Ubangiji su ba shi hanzari su nuna cewa al'ummar nan fa sun tuba annabi Musa ya zaɓi zaratan mutane mutum saba'in daga cikin mutanensa ya ce ku shirya ku tsarkake jikinku za mu je gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala za mu gana da shi zan yi addu'a zan roƙe shi kuma zan sanar da shi cewa ga ku kun zo ta'tarifuna bi dhunubikum tabu'una bi dhunubikum kuna farci cewa kun saba wa Allah kun yi laifi suka kama hanya suka tafi turi sina Allah faɗa ko turi sina can butu bidduhuni wa subghil lil akilin suka tafi da shi wannan guri shi da wannan jama'a ta saba nu Isra'ila aka sanya hijabi tsakanin su da shi yana ganawa da ubangiji tabaraka ta'ala ya yaba Allah ya yaba Allah ya yaba Allah ya magana da ubangiji tabaraka ta'ala ya dawo ya ce da su gashi gashi abin da Allah ya ce ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya gaya ubangiji cewa na misalta abin da ka umarce ni da shi kuma na kawo mutanen nan yayin da annabi Musa ya gaya musu wannan magana sai suka ce lan nu'mina laka ba za mu taɓa yadda da kai ba akan wannan abin da ka faɗa hatta nara Allah jahara sai mun ga Allah kiru da mu zu ganin annabi tsofa ba wani maganar ka ce mana ka je ka yi magana da Allah ba mu yadda ba lan nu'mina laka kar ka bata kanka lokaci banu isra'ila al yahudu humul yahudu yahudawa ku lalle su ne yahudawa sai mun ga Allah kiru da mu kalmar jahara ana nufin mu'ayana sai mun ga Allah ido da ido fa akhadhatkum as-sa'iqa take Allah madaukin sarki ya turo musu wata tsawa kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa fa akhadhatkum as-sa'iqa sai ga wata tsawa ta kama su wa antum tanzurun alhalin kuna gani Allah ya turo wannan tsawa ɗin wasu malaman suka ce fa aka zarta musu sa'iƙa sai ga shi Allah ya turo musu tsawa duk suka mutu gaba ɗaya wasu suka ce wata wuta ne Allah kawai sai ya buɗe sama sai ga wuta tana ta ana ta ambaliyar wuta gaba ɗaya ta kame su ta cinye su fa ahraqatuhum wa antum tanzurun kalmar wa antum tanzurun me ake nufi ay yanzuru ba'dukum ila ba'd lokacin da musibar take faruwa wutar take cin ku ko tsawar take bubbuge ku sashin ku yana gani kana ganin dan uwanka ya fadi ya mutu kai ma kana ganin wannan dan uwanka ya fadi ya mutu shine wa antum tanzuruna ba wasu mutane ne daban cewa ku kuna gani ba a'a su din da kansu da kansu suna kallon juna Allah ya halakar da su ku duba bayan waɗancan abubuwan da suka faru kuma yanzu sun ce ba su yarda da shi ba anya ku wannan uzurin da suka bashi na da na cewa sun yi bautar dan malakin nan ne saboda bai dawo gaskiya ne wannan magana kuwa to yanzu ka gashi sun yi ma bai dukan ba sun ce lallu min laka wannan lallu fa har abada ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah tabaraka wa ta'ala kiru da mu kamar yadda kafirai su ga wa manzo Allah ko da ba Allah naka ya turo da ka zo da Allah mana mu ganka tare da shi da mun ga ubangiji laula an nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira suka ce inda gaskiya ne kai annabi ne to ai da sai mu ganka tare da mala'iku suna tafa tare da kai sun yi maka rakiya suna cewa eh wannan annabi ne ku yi imani mu ga mala'iku mu mutane ne amma mu ga mala'iku suna bin cewa eh ku bi ci annabi ne an a ce billahi wal mala'ika ce kabila kenan zo da Allah da mala'iku to yanzu ba an kashe su ba idan mun ɗauki cewa musa'aka sai mutuwa ta zo ta kama ku kuma ka ɗauki tafsirin ibn kasir ne sai tsawa ta kama ku mutuwa ta kama ku kuma bayan tsawa to sai Allah ya ce mai kuma in wasu ce tsawan a ra'ayin ibn kafir tsawon bata kashe su ba su ma suka yi idan mutum ya suma yana kwance ne bai da wani tasarrufi ko ba ka ba to bari mu ji me ya faru
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون yayin da wannan abin ya faru annabi Musa kuma sai ya tsaya kuma ya kifa kai yana ta kuka ja'ala Musa alaihi salatu wassalam yabki wa yatadarra ila rabbi yana ta kuka yana nuna dandancin kaskancin sa zuwa ga ubangiji ya rabbi ma za a qulu li bani isra'ila idza raja'tu ilaihim ya Allah me zan je na gaya wa ƴan uwan waɗannan mutanen banu isra'ila da na zazzabo su na taho da su in zo in in koma in ce musu me kuma kun lura da uzurin annabi Musa to ne ce gaskiya yace wa qad ahlakta khiyarahum alhalin ka halakar da zababbun su ne Musa zababbun su ai taurin kai suke wa ubangiji shirka suke yi sai yazo yana yaban Allah ce ya rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyayya ya Allah da ka so ma tun da ma ai da ka halakar da su da ni din ma gaba daya atulikuna bima fa'ala sufa'a'u minna ya Allah zaka zo ka halakar da su ne saboda abin da wawaye daga cikin mu suke aikatawa ya Allah kada ka halakar da mu saboda abin da wawaye suke yi wannan addu'ar fa malam ita ce annabi ya mana take biye da mu ya Allah ina roƙonka kada ka halakar da al'umma ta saboda wauta saboda saban Allah da za su yi Allah ina neman kai mun wannan alfarma shi yasa kaga al'umma annabi duk barnar da za su yi Allah bai zai turo da mala'iku su kifar da duniya ba Allah ya karba addu'a manzon Allah ne akan mu falam yazal yunashid rabbahu bai gushe ba yana yi wa ubangijinsa magiya yana hada yana cewa Allah a taimaka mu a taimaka mu ya zan yi ce da banu Isra'ila to shine Allah ce summa ba'athnakum min ba'di mautikum sai muka da tayar da ku bayan da kun mutu wannan shine malaman suke rinjayar da fa akhadhatkum as-sa'iqa ay fa akhadhatkum al-maut ko ba haka bane tunda Allah ta tumma wasakum min ba'di mautikum mun tashe ku bayan mutuwar ku la'allakum tashkurun mun yi muku haka ne dan wato ku gode wa Allah akan ni'imar da ya muku ya kashe ku kun yi zunubi ya kashe ku ya rayar da ku ya sake dawo da ku kun ji wannan ni'imar to bari mu ji me kuma Allah ya sake musu sai me kuma وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
وظللنا عليكم الغمام كتلا يا بنو إسرائيل يا إن مكي مكو إنوى da girgije ba muku inuwa ta bishiya ba ba inuwa ta rumfa ba a'a girgije Allah ya turo musu mai sanyi lokacin da suka shiga cikin atti wannan ɗimuwa ɗin arba'ina sanatan ya tihuna fil ardi wala ta sa al-qawmil fasiqin zafin rana yunwa wahala suka ce annabi Musa roƙa mana ubangijin ka mana a dan rage mana wannan rana Allah ya karbi addu'ar da annabi Musa ya yi musu ya turo musu girgije musu inuwa mai sanyi wa zallalna alaikum muka ainihin wato sauko muku da algamam algamam ana nufin da- daga algam ne kalmar algam a larabci a taghtiya wa satr wato lullube abu da rufe shi to an ambaci wato girgije ne da algamam li'annahu yughatti wajha shams saboda yana rufe fuskar idan rana ko girgije yana rufe rana shi yasa aka ce da girgije wato algamam saboda ba su da abin da zai musu inuwa bayan wannan sun sha inuwa ko sun ji daɗi sun yi sanyi sai suka ce kuma ka roƙa mana ubangijinka mana ya saukan mana da wani abu mai zaƙi na sha ka cike saboda in an samu sanyi ya kamata a samu abu mai zaki a dan ƙara ne to shine ce wa anzalna alaikum almanna sai Allah ya sauka musu da darba shine alman malamai sun sabani menene alman din wasu suka ce wani abu ne mai kamar zuba wani suka wasu suka ce wani abu ne mai zaki da yake zubowa a sama yana yana wasu suka ce cikin dare yake zubowa da dare yayi dare ya fara sanyi sai Allah ya rika ruwansa a hankali sai sa kwanuka suna tara ya cicika musu kwanuka amma Allah ya musu alkawari duk abin da ya sauka musu dinnan kada su ajiye ya kwana zuwa gobe kuma kawai iya ranar ne zai expire ne zuwa wace gari kaga jarabawa ta ubangiji ko ya ka ba bukatar ku sa manya-manyan drum da rizabuwa kuna tarawa a'a kawai ku- ku- ku ku tattari wannan a kwanukan ku na sha bayan sun sha zaki kuma sai suka yi addu'a suka ce a sauka mana da 'ya'yan kaji ko 'ya'yan shila wasalwa haka wasu malaman suka faɗa wasu kuma malaman suka ce cewa suke a sauka musu da nama da wani abu mai zaƙi da za su ka shashe bakin su da shi shine Allah ya amsa musu ya musu ruwan kaji da 'ya'yan shila ai ba zaka ce 'ya'yan shila ma ka san sun fi daɗi naman kaza ai yana ɗan tauri tauri amma 'ya'yan shila an ga dama sai a niƙe ma da ƙashin da komai to wannan Allah ya sauka musu a soye karka ce wai saukan musu ake su zo su fede su tace kashin su yi waye su gaza ba wani matsala a soye mashuwiya Allah yake saukan musu daga sama kullum dare sai ya sauka musu yana sauka musu akan bishiyoyinsu ya sauka musu akan kwanukansu amma Allah ya musu alkawari yake da su kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga halal tayyibat ay halalat cikin abubuwa na halal ya zama halal saboda Allah ne saukar ai ma razaqnakum wanda muka azurta ku amma wala tadakhiru li gadin kada ku ajiye dan gobe suka aikata haka amma sai suka yi wa Allah waiwayo su a gurinsu su kai annabi Musa ne ce ku ɗiba ku ci amma kada kowa ya ajiye zuwa gobe gobe ma Allah zai kawo muku wai ana musu wannan ne dan a nuna musu cewa Allah da ya ba ku yau shi ne zai ba ku gobe aqida kenan ka yadda Allah da ya baka abinci yau kada ka yi wayo ka hana makocinka ki bai ci ya koshi ba dauki ka baki gobe shi din da yana nan ayyun ne la yamut zai dada baka ya ba su wannan aqida amma suka yawo annabi Musa wayo kace ku je ku boye kawai malam aka ce sai su je su tara naman nan kaya guda Allah da hikimarsa a rana ɗaya ɗin kafin washe gari ya kwana kuma duk Allah sai ya sa wa abin ya yi tsutsa gaba ɗaya wancan wannan man ɗin ya rube ya yi wari suna ɗaga sun sa baki ɗoyi wannan ɗin kuma ya zama ya yi tsutsa kana ɗaga za ka ci sai ka ga tsutsa za ka ci tsutsa ne sai suke cewa mu bari mu bari mu ci na gobe kaga yanzu sun yadda za a kawo goben kenan Allah ya ce wa ma zalamuna da suka yi haka suka saba alkawalin mu ba mu suka zalunta ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai kansu da kansu suka zalunta kun ji abinda banu Isra'ila suka yi ko to sai ce me kuma muje muje muje muje akwai inda zamu ga ya kake dariya ku gudu mu dan zuci sarko na'am فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا نعم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم نعم وسنزيد المحسنين
hadisi ya inganta riwayar imam al-bukhari a cikin hadithul anbiya manzo Allah yana cewa laula banu isra'il lam yakhbus at-ta'am da ba dan banu isra'ila ba wallahi da abinci ma bai lalace ba in an ajiye shi banu isra'ila suka ja mana wannan bala'i in ka ajiye shi ka fanka da wajen ka yace kuma walaula banu isra'il lam yakhnaz laham da ba dan banu isra'ila ba za ka iya aji nama shekara dubu babu abin da zai same shi ba zai doyi ba amma tsiyar nan da suka yi ita ta jawo ba Allah ya ce kowa ba kan mai uwa da wani kowa ma sai abin ya same shi walau la hawa da ba dan na hawa ba lam takun unsa zawjaha dahra da mace bata ha'inci mijinta ba kwata kwata ita ma kuma wannan kissar za ta zo daga baya wa yi kullum kulu hadihil ƙaryata ga wani abin da banu isra'ila kuma Allah ya ce da su su yi kuma bari ku ji ansa da suka bayar ku tuna yayin da muka ce da banu isra'il udkhulu hadihil ƙarya ku shiga wannan alƙarya din ku shiga wannan garin an ce da alƙarya alƙarya ne shine bahaushe yace alƙarya ya saci kalmar ne su kuma larabawa suka ce alƙarya shi kuma ce alƙariya balarabe ya ce alkhasara shi kuma ce hasara yace halaka shi ma yace halaka an ce da alƙarya alƙarya ne saboda wai akwai jama'a da suke haɗuwa su zauna a cikin ta ita shine ma'ana alƙarya a larabci akan ce da abu alƙarya ne duk abin da ke akwai taron jama'a suna haɗuwa wannan ya zauna wannan ya zauna to shine ake ce da shi alƙaryatu yana tujmi'u aw tajma'u ahlaha ko shi sa ake ce da gurin kamar kududdufi ake ce da shi al-miqrab kududdufi da ya tara ruwa ake ce da shi al-miqrab saboda yana yajma'u al-ma yana hada ruwa yana hada ruwa al-miqrab kai ba al-miqrab ba al-miqratu al-miqratu udkhulu hadhihi al-qarya ku shiga wannan al-qarya fakulu minha haithu shi'tum kuma idan kun shiga wannan alƙarya din shine ƙaryar jabbari ne kenan wanda zamu zo mu karanta kisar cikin suratul maida insha Allah fakulu minha haithu shi'tum ku ci daga cikin wannan alƙaryar duk abin da kuka samu ragadan a yalwace wadatacce kuma halal wadkhulul baba sujjada amma in kun zo kofar alƙaryar ina so muna so ku rinka shiga ne sujjadar kuna masu sunkuya kai kada ku shiga wato kuna tsaye ku su sunkuya kan mana duk wanda zai zo kofar kofar garin to kar ya shiga a miƙe haka zo Allah yana fa jarraba su ne kaga a can an jarraba su ga abinci ku ci amma kar ku ajiye dan gobe suka kare wani alƙawarin to ga gari ku je ku shiga ga kofar gari amma muna son in je ku masu yi wa annabi Musa da'a ne ku shiga kuna masu sunkuyar da kanku shine sujjadar rukkan khudda'an munhani kuna masu ruku'i masu koyar da kanku daga al'inhina ne abu na farko kenan ko wa qulu hitta kuma idan za ku shiga kuna sunkuyawa din nan ku ce hitta ai bi mana hutta anna khatayana ya Allah ka yafe mana zunubanmu kuna masu sunkuyawa kuna cewa a yafe mana zunubanmu hitta hitta kalmar hitta ai na nufin hutta anna khatayana ya Allah kankare mana laifukan da muka muka saba man ma annabi Musa wannan kamar an umarce su ne da istighfari ai ba abun mamaki bane mu yanzu ba cewa akai mu zo ne sallah mu zo sallah mu ce Allahu akbar mu kalli gabar ba kuma hannun mu dora shi a girji sannan ko mu yi ruku'i in mun yi ruku'i ga abin da zamu faɗa kuma mu daddabowa kar mu huce sannan ko mu yi sujjada mun sujjada ga abin da zamu faɗa sannan mu dago mu zauna kuma su jira ba ɗaya za mu biyu za mu yi in mun yi uku kuma mun saba wa annabi in mun yi ɗaya ma mun saba wa annabi ko mu daga wata sallar mu yi ta raka'a hudu wata mu yi ta raka'a uku wata mu yi ta raka'a biyu idan kai raka'a hudu mai hudu ka mai da ita shida kai gida idan kai mai biyu kai ɗaya sai a ce babu sallar kaga umarni kenan ai matsayin bambanci tsakanin al'abdu da kuma al-khaliq kenan da al-khaliq wal makhluq da haka kar ku mamaki yan uwa da aka ce su shiga wannan gari kuma su yi ruku'i kuma suna cewa ifta din kun ji umarni ya zo daga Allah ko idan kun yi wannan naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku zunubanku mu yafe muku wa sanazidul muhsinin amma da sannu za mu karawa masu kyautatawa daga cikin ku lada bisa lada irin aikin alkhairin da suka yi kissar ita ce can inda Allah ke faɗa cikin ma'ida zan karanta mana ayoyin ba sai fassara wa dan lokaci ya kure wa qala musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yuti ahadan min alalamin ya qaumi dkhulul arda almuqaddasata allati kataba Allah lakum ita ce wa id qulna ادخلوا هذه القرية شنو الأرض المقدسة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله lakum ko wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin sai suka ce kalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب sai ce menene a gaba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin sai suka ce kalu ya musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun tafi da kai da ubangijinka ka je ku yi yakin ku yi jihadin mu dai muna nan a zaune ba wannan alƙarya din kenan kun ji na abin da ya faru sai annabi Musa yake cewa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ya Allah tun da dai abin ya zama haka ni ba abin da na mallaka sai kaina da dan uwana fafruk bainana wa bainal qawmil fasiqin shiga tsakanina da waɗannan mutanen fasikai kafirai qala fa innaha muharramatun alaihim أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا عن زوا kun fahimci wannan to anan gurin sai Allah madaukin sarki kuma sai ya ce mai a ayar karshe me fa فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون Allah madaukin sarki ya bada umarni to sun cika alƙawarin fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum waɗannan mutane da aka umarce su su yi wannan kuma su faɗi wannan maganar fa baddala sai suka canja ai fa gayyara بدل بمعنى غيره الذين ظلموا أنفسهم suka zalunci kawukansu kaulan ghairal ladhi qila lahum suka faɗi wani zance wanda ba shi aka ce suka faɗi su faɗa ba maimakon su rinka cewa hitta hitta din kawai sai suka zo suna izgilanci suna cewa himsa himsa alkama alkama alkama dan shi dan kaga cewa aka yi su ce hitta saboda hitta tana nufin astaghfirullah Allah ka yafe mana zunubanmu to wai ba za su faɗi wannan ba don saba umarnin Allah sai suka kama himta himta himta suna faɗin kalmar da ba ita aka ce su faɗa ba fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum malaman tafsiri suka ce ita kanta kofar garin dan Allah dai ya jarraba su kuma ya musu hanyar da lalle za su yi din sai aka saukar da kofar duk ta yi ƙasa-ƙasa sun fi ta tsawo ta yadda wai ko da za su yi taurin kai su ce za su zo su shiga ɗin a tsaye to ba za su iya wucewa ba ka gane kaga da aka yi ƙasa-ƙasa da da ƙofar to kaga idan sun zo a tsaye ai dole su yi me su sun koya su shiga kaga dai sun bi umarnin Allah dole ai ko ka san tsayar da suka yi malam sai suka zauna kai suna suna suna jan ƙasa suna jan duwawu da sun zo gaban gaban kofar kowa sai zauna yana jan duwawu shi suna suna kaza kaga dai an cewa aka sun kuya amma dan kada su bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala sai suka zauna suna ja da duwa waɗannan su ne yahudawa fa su ne yahudawa waɗannan su ne yahudawa shine fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhina ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama Allah ce tunda haka ne sai muka saukar wa waɗanda suka zalunci kansu rijizan mina sama muka sauka musu wato wata azaba daga sama shine rijizan wato wata azaba daga sama bima kanu ya saboda abin da suka kasance wato suna yi na wato sabawa Allah tabaraka wa ta'ala wasu malaman suka ce rijizan mina sama din azaban nan wata annoba ne Allah ya saukar musu wanda a a a a a awa ɗaya sai da annoban nan ta cinye mutum dubu saba'in eh sai ta karar da su sai da sun isa bi umarnin Allah tabaraka ta'ala wannan an musu ne bi ma kanu yasu kuna saboda wanda suka kasance suna yi na sabawa Allah kalmar alfisku ana nufin alkhuruju an ta'atillah ai bi ma kanu wato ya asuna Allah wa yakhrujuna min amri Allah tabaraka ta'ala saboda abin da suka kasance suna yi na kin bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala Imam Bukhari ya fada hadisi wato daga Usama ibn Zaid Allah kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-ta'un rijsun ursila ala ta'ifatin min bani Isra'ila dan ya goyi bayan wannan tafsirin kenan na cewa rijzan din nan annoba kenan rijzan min samai tun ka sauka musu da annoba daga sama shine manzo Allah ce annoba din nan wato wata azaba ne da Allah madaukin sarki ya saukarwa jama'ar banu Isra'ila aw alaman kana qablakum ko ga waɗanda suka gabace ku fa'ida sami'tum bihi bi ardin idan kun ji labarin ɗuriyar annoba a wani gari fala taqaddamu alaihi kada ku ce za ku shiga garin wa idza waqa bi ardin wa antum biha idan annoba ta sauka a gari kuna cikin wannan garin la takhruju firaran minhu kada ku fita daga wannan gari don gudun wannan annoba sai wannan ya nuna mana wata ka'ida ce da manzon Allah ya ajiye cewa ashe idan annoba ta sauka gari haramun ne mutum ya ce bari ya gudu in akwai annoba misalin a garin nan Allah kiyaye haramun ne mutum ya ce bari ya gudu Kaduna ya je zauna saboda ba a kwalara ba a ciwon a kunne ba a kaza ba a kaza ba a sankarau sannan kuma duk wanda ya mutu a cikin annoba ya yi mutuwa ce ta shahada to dan ku samu shahada shine manzon Allah ce kada ku fita to kuma ba a yadda ba wani wanda baya garin kamar abin ya faru a nan Kano wani wanda yake Kaduna sai ce a bari mu je mu ɗebi shahada shi kuma ya zo wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku zuwa ga halaka ina fata na fahimta yan uwa na a takaicin takaicewa iyatakun banu isra'ila ba su kare ba amma lokacin mu ya kare da haka anan za mu tsaya insha Allah ta'ala kun ji abin da ya faru yanzu wani sati kuma za mu tashi wa izistas ka Musa bari mu ji me ya faru kuma yayin da annabi Musa ya nemo musu wato ruwa na sha abin da muka faɗa ne daidai Allah madaukin sarki shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya fi mana wa za da qadar kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi